بسم الله الرحمن الرحيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمنون عليك wai suna buri gare ka annabi an asalahu cewa za su musulunta min gairi kitalin ba tare da an yaƙi ba bihe lafi gairiyan sabanin wasan su ma aslama su ne waɗanda suka musulunta ba da kitalihi ba sun yaƙi minhum daga cikinsu ƙul Allah ya ce ka faɗa la tamunnu alai islamukum sai kada ku yi gurin musulunta ku ni gare ni mansubin wannan abin na sauta ne da nas ila hafili da cirewa hafla ayil ba'i shine ba'i wa yuqaddaru ana kaddara wa qablu qablu an cewa qabla an gabanin an dinnan fil mawli aina a cikin wurare biyu balillahu sannan dai ubangiji ya munnu alaikum yana baiwa gare ku an hadakun ya shiryar da ku lil imani zuwa gaba da gaskiya in kun sumsa da kila in kun zama masu gaskiya kuke fi qawlikum a magana ku da kuka ce amanna mun ba da gaskiya da Allah inna Allaha ya'lamu ghaiba samawati wal ardi والله بصير بما تعملون إن الله سنده وبنجي الله يعلم يا سنده بالسماوات والأرض abin da ya faku cikin sammai da cikin ƙasa ai ma gaba shine abin da ya kuwe fihi ma a cikin su wallahu Allah basirun mai gani ne bima ta amalu na ga abin da kuke aikatawa ya zo bil ya'i wa ta ila ya fa alaihi shay'un wani abu ba ya ɓuya ga Allah minuhu daga cikin abubuwan da kuka yi.
Suratu Qaf makiyatun wa haya kamsu wa arba'una ayat bismillahi rahmanir rahim Qaf wal qur'anil majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum فقال للكافرون هذا شيء عجيب
بسم الله الرحمن الرحيم قاف الله أعلم بمراده به الله شيء سم أبن دي كي نفي دوانا عرفي والقرآن أنا رنسوا دا القرآن على مزيد وان دي كي مي جرما على كريمي وان دي كي مي جرما ma amana kufaru makata da muhammadin cewa su kafiran maka ba su yi imani da manzon Allah ba bal ba haka ba ajibu wai suna mamaki an ja'ahum munzirun minhum a ce wani mai gargadi ya zo daga cikin su rasulun wai shine manzo min an fusihim cikin kawunan su ya hawwafihum yana mai ba su tsoro bin nare da wutar Allah ba da labasi bayan an yi tashin alkiyama faƙada da kafiruna sai kafirai suka ce a hazala yanzaru wannan gargaɗi da muhammadu ke yi shayon ajibu wani abu ne mai bayar da mamaki a iza mitina wa kunna turaban zalika raj'un ba'id قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ ha'iza mituna wai yanzu idan muka mutu ya zo bita haƙiƙar hamza ta a ce ha'iza wata sihili saniyata a ce iza mituna wai da hala alifin da sanya wa alifi bayyana huma tsakanin su alal wajahaini ta farkoki guda biyu ha'iza mituna yanzu in mun mutu wa kunna turaban muka zama turbaya na raji'u zalika sai muka koma turbaya raja'un wannan komawa ne ba'idun wadda take mai nisa fi gayatul bu'di a cikin matukar nisa kada alimna mun san matan kusul arlu abinda kasa take tauyewa aita akulu take ci minhum daga cikin su wa inda na kitabun akwai littafi gare mu hafizun mai kiyayewa هو اللوه المحفوظ شيني لوه المحفوظ في جميع الأشياء دكان أبو بوا سنة تكي اللوه المحفوظ على مقدرة ودى تكي أبو قدرة بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض بل بهاك بكذبوا سن قرية بالحق دقسكيا أي بالقرآن سن قرية على القرآن shiga so bal ba haka ba kazzabu bil haqqi sun karyata gaskiya bil qur'ani shine sun karyata al qur'ani lamma ja'ahum lokacin da al qur'anin ya zo masu fahum su fi sha'anin nabi sallallahu alaihi wa sallama da sha'anin ma'aiki mai tsira da aminci wal qur'ani da kuma sha'anin al qur'ani fi amrin suna cikin wani al'amari marijan wanda yake mai kai komo yana jujjuyawa ayyamul darabin wanda yake mai juyawa ƙalu maratan wani lokaci za ka ji sun ce sahirin wa sihirin wai shi manzon Allah mai sihiri ne shi ma ƙur'ani sihiri ne wa maratan wani lokaci kuma su ce sha'irun shi annabi mawaƙi ne wa sha'irun shi kuma ƙur'anin waƙa ne wa maratan wani lokaci kuma su ce kahinun wai annabi boka ne wuce hanatun shi kuma ƙur'anin bokanci ne to afalam yanzuru afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kayfa banayna wa zayyana wa ma laha min furud
afalam yanzuru yanzu ba su dubawa su gani bi uyunihim da idanuwarsu mu'tabirina suna masu hula biyu kulihim da hankulansu yana an karu ba'asa lokacin da suka yi musun tashin alkiyama ba su yin dubi ila sama'i zuwa sararin sama ka enatan ga ta nan matabbaciya ce faukahun birbishin su kai fa bana yana ha ya mun ka gina ita saman nan bila umudin ba tare da an yi mata wani ginshiki ba wa zayyanaha kuma muka yi musamman nan ado bil kawakibi da tamarari wa malaha min furujin babu kuma wani kafaifai ga ita sama ai shuquqin babu wani tsaye tsaye ta ibaha da za ta aiba za ta aibanta sararin sama wal aralu narada madallana wa alaqaina fiha rawasiya wa anbatana fiha min kulli zawjin bayj
wala arala ita ko kasa ma dufon wannan abin ya hada shi ne ala maule ila sama'i kaifa da kace kaifa madadana yaya mun ka shimfida kasar ai da hauna mun shimfida ta ala wajhil ma'i ga fuska ta ruwa wa alaka yana fi harawasiya sai muka jefa duwatsu ga ita kasar jibalan sune duwatsu to su bi ha waɗanda za su riƙe ƙasar don kada ta girgiza wa na bata na fiha kuma mun tsarar daga ita ƙasar nan min kulli zaujan daga dukkan nau'i sinfin nau'i bahijin wanda yake mai kwarjini yau ba haju biyi da ake kwarjini da shi luhusnihi saboda kyawun shi tafsiratan wa zikiri li kulli abdin munib tafsiratan wannan mun yi shadan lura ne maf'ulun wannan maf'uni ne na hu gare shi ayfa allana zalika mu muka aikata haka nan tafsiran dan lurawa minna daga gare mu wa zikira da kuma tunatarwa ta zikiran tunatarwa li kulli abdin ga dukkan bawa munibin mai komawa ga Allah raja'in mai komawa ila da'atina zuwa biyayyan mu wa nazzalna wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatana bihi jannatin wa habbal hasid wa nazzalna ma'an mun saukar da ruwa mubarakan ruwa mai albarka minas sama'i daga sararin sama ai kasirul barakati ruwa mai yawan albarka ba na batana mun tsarar bihi da shi ruwan nan jannatin ga gonakai basatina su ne gonaki wa habbu zar'i da kuma kwayan nan da ake nomawa alhasidi wadda take abin girbewa almahsudi wadda take abin girbewa wannan hala basiqat لا طلع نضيد wannan hala da kuma da binai ba su katin waɗanda suke dogaye ai diwalan masu tsawo halin hali ne mukaddara tun hajji kaddarawa laha dal'on tana da wani kafa na lidon wanda yake mai hauhawar juna mutarakibun mai hauhawar juna ai ba'aluhu sashen shi fauka ba'alin yana birbisin sashe rizkan wannan duk رزقا arziki ne من العباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج rizqan abinci ne lil ibadi ga bayi maf'ulun lahu wannan maf'uli ne gare shi wa yana bihi baladatan mayitan mun raya gari wanda yake matacce bihi da shi samun ruwan nan yastawi fihi al muzakkar wal muannasi nan ana daidaita muzakkari da muannasi a ciki kazalika haka nan ai misala hadal ihya'i haka nan misalin wannan rayawa take alhuruju to haka za ku fito min alqubur daga kabarin kanku to fa kaifa tunkirunahu yaya kuke musun Allah zai raya wanda ya mutu wal istifhamu tambaya anan ta zo littakariri don tabbatarwa ai tabbas shi ke kashewa kuma shi zai raya wal ma'ana abinda an ma'ana annahum cewa su nazaru sun yi tsokaci sun gani wa alimu kuma sun san ma zukira duk abin da aka ambata cewa haka nan yake kan zabar كذبت قبلهم noel قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان اللوط وأصحاب العيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد
kazzabar qablahum qauman nuhin ai gabanin zuwan su mutanen annabi nuhu su ma sun karyata shi ta'ani sul fi'li wannan ma tutawa ne na fi'li lima ana qaumin wa sahabu rasi haka nan ma abuta rijiya hiya bi iron ita ce rijiya ita ake ce marasi kanu sun kasance muqimina suna masu tsayawa alayaha gare ta ita rijiyar nan bi mawashihim da dabbobinsu ya abuduna al'asnama suna bautar gumuka wani biyun annabinsu su a sahabuwar rasu din nan ila aka ce hanza lafibin safawana haka ake kiran shi wakila wani ya ce a gairu wani shi ne ba shi ba samudu ku tuna samudawa kawo misalihin su ne mutanen annabi salu wa adu da adawa kawo hudin mutanen annabi hudu wa fir'aun haka nan ku tuna sharrin sarki fir'aun wa ihwanu ludin da kuma yan uwan annabi ludin wa ashabul aikati da ma'abuta rukukin daji hayal gailata su ne ma'abuta rukuki kawo shu'aibin su ne mutanen annabi shu'aib wa kawo tubba'in kuma ku tuna mutanen tubba'i huwa malikun shi tubba'i wasu suka ce sarki ne kana bil yaman an yi shi ne a ƙasar yaman aslama ya miƙa waya ya musulunta wada a qaumahu ya kira mutanen shi ila islami ya ce kowa ya zo a bi Allah fakazzabu sai suka ce mashi ƙarya ta kai kullun kowanne min almazkurina daga waɗannan da aka ambato su salihu su ludu su hudu su fir'auna har zuwa shi to bai kazzabar rusula ai sun ƙaryata manzanninsu su amma jama'an nasu ka ƙwareshin kamar yadda ƙwareshawa suke ƙaryata ka annabi to fa haka wa'idi lallai azabata ta cancanta gare su a yau wajaba nuzulul azabi saukar azaba ya wajaba alal jami'i bisa ga duk waɗanda suka ƙaryata manzanni fala ya leku sadarka ya rasulullahi kada zuciyarka ta shiga cikin damuwa min kufur qurayshin saboda butulcin qurayshawa da suka yi bika gare ka afa ayyuna أفعلنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد afa ayyuna shin wai yanzu za mu gajiya bil halqil awwali a halitta na farko ay lamna aybi ai ba mu gajiya da halittar farko ba to ashe ko falana ayabil i'adati abinda muka kage shi ba za mu gajiya ba wajen sake yin shi bal ba haka ba hum su fi lafsin suna cikin shakkin kokonto nan halkin jadidin da cewa za a yi musu sabuwar halitta wa huwa labasu shine tashin alkiyama ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد
wala kada halakana na insana Allah ya ce hakika mu muka halarci mutum wani alamu kuma mun sani halin wannan hali ne bisa kadira na hannu da kaddara wa kacewa ka na hannu ma ita kuma masjariyatun masjariya ce mun san matu wasu wasu bihi nafsuhu abinda ran shi take wasu wasi da shi aito hadisu irin zancen zuci da mutum yake Allah ya sani alba'u ba'i anan za'idatun za'ida ce aw da ta'adiyatun ko kodan ketarewa ne wallamiru lamirin yana komawa ne lil insani ga cewa duk abin da mutum zai yi Allah ya sani wa nahanu aqrabu ilayhi Allah ya ce mu ne mafi zama kusa da mutum bil ilmi da sanin mu nan habdul waridi daga barin jijiyar da ke wayan shi al ilafatu rabawa nan da aka ce jijiyar wayan shi ya zo lil bayani domin bayani ne wal waridani ko ko jiyoji guda biyu irqani su ne jijiyoyi guda biyu bisa hafatayyar oniki waɗanda suke a gefen waya to Allah ya fi ka kusa da su.
Zai talaƙiya ni an yamini wa an shimali ƙa'id.
Izi ya talakala mutalaƙiya ne lokacin da masu gabuwa biyu suke gamuwa. Ya huzu wannan yana riko bisabati da tabbata irzin nan na fi buhu mai nasabta shi ka ce uzkur mukaddaran wanda yake abin kaddarawa izi ya talakal mutalakiya ne lokacin da masu gamuwa su biyu suke haduwa ai ya ahudu suke yin riko wa yusabbitu kuma su tabbatar almalakani su ne mala'iku biyu almuwakkalani waɗanda aka wakilta su bil insani ga mutum ma ya maluhu ga duk abin da mutum zai aikata mala'ikun nan suna rubutawa anil yamini bangaren shi na dama wa anil shimali ɗaya na bangaren hagu minhu a jikin shi ɗan adam ka'idon suna nan zamne ai ka'idani suna nan a zaune tare da shi wa huwa mubtada'un wannan mubtada ne habaruhu labarin shi ya zo ma kabla hu ga abin da ke gabanin wannan ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma yalfizu ba yayin wani lafazi min qawlin na wata fada illa ladayhi raqibu atid ba ce akwai raqibu atid tare da shi hafizun yana nan yana tsare da shi halirun kuma yana halarci wa kullun kowanne minhuma daga cikinsu bi ma'anar musanna ya zo da ma'ana ne na biyanta waja sakaratul maut bil haqq zalika ma kunta min tayyid waja sakaratul maut mayan mutuwa ya taho ai gamaratuhu shine mayan mutuwa wa shiddatuhu da tsananin fitarai yana zuwa bil haqqi da gaskiya min amr al ahirati wannan da al'amura ne na al'amarin lahira hatta yarahu al munkiru laha iyanan har wanda ke musun mutuwa zai ga abin gashi tsakar sarari tun da ya zo mai huwa nafsu shiddati ita ce rai wadda take mai tsanantawa zalika wancanan ka ayyul mautu ita mutuwan nan ma kunta minhu tahidu wallahi ba ka iya gudan mata taharub ba ka iya guje ma mutuwa wata fazau duk girgizar da kai ba ka iya tsere mata wani fi hafi suri zalika yawmul wa'id wani fi hafi suri muna busa kaho lilba'atu don tashin alkiyama zalika wancanan ka ai yawmun nafi ranar busa kahon nan yawmul wa'idi ita ce ranar yin azaba lil kuffari ga kafirai bil azabi sannan ne za a saukan musu da azaba waja'at kullu nafsin ma'a sa'iqun wa shahid waja'at fihi kullu nafsin kowace rai za ta zo wannan rana ta alkiyama ila la mahashari zuwa wurin taron alkiyama ma'a hasa'iqun akwai mai korawa tare da ita wannan rai ɗin malakun shi ne san mala'ika ya suƙwa da zai kora ita rayuwa ilaihi zuwa wannan fili na mahasha wa shahidun akwai kuma mai shaida ya shahadu alaiha da zai shaida a kanta da amaliha da aikin da duk rai ta yi a nan duniya wa huwa al-aidi hannuwanka za su ba da shaida ga abin da kai an na alheri ko na sharri wala arjulu hakanan kafa za ta ba Allah labarin inda ta shiga ta yi alheri ko ta yi sharri wa gairuha da wani waɗannan gaɓoɓi duk za su ba da shaida a gaban Allah wa yuqalu lil kafiri za a gaya ma kafiri wannan rana laqad kunta لقد كنت في قبلة من هذا فكشفنا عنك جداءك فبصرك اليوم الهديد na'am wa yuqalu lil kafiri rannan za a gaya ma kafiri laqad kunta ka kasance fi duniya a zaman ka na duniya fi gaflatin kana cikin rafkanwa min hazan nazil bikal yawma daga abin da zai sauke maka a wannan rana faka shafana an ka gida aka wai mun gusar da rafkanwar taka yau azzalna gafalataka mun gusar da rafkanwar taka bima tu shahidu hul yawma da abin da za ka gani ya faru da kai yau ranar alkiyama fa basuruka yawma ganin ka kam yau ba maganar rufi hadidun yana da tsananin kaifi hadun yana da kaifi to dora ku bihi ma an karatu hufe duniya duk abin da kai musun shi na duniya can cewa ba tashin alkiyama yau gashi ka gani wa qala وقال qarinu قرينه هذا ما لدي أتيت wa ƙala ƙarinuhu wanda ke kusa da shi yana faɗa ayal malaku shine mala'ikan da suke tare alamuwa kalbi wanda aka wakilta duk inda kuke kuna tare da shi haza wannan ayman lazi ladayya abin da yake gare ni ni a tidon zan halarto da shi haliron za a halarto da shi bai ƙalu sai a faɗa lima limalikin ga shi wannan mala'ika alƙiya fi ألقيا jahannama في جهنم كل كفير أنيد alƙiya ku jefa kulli kafare dukkan mai butulci anidin mai taurin kai ku jefa shi fi jahannama cikin wutar jahannama ai za ka ji ana alƙi alƙi au alƙiyan wai ku jefa ku jefa ko a jefa shi fi wabihi qara al-hasan shi malam hasanu haka yace alƙi alƙi shi kuma malam hasanu shine yace alƙiyan alƙiyan fa ubdilatun nunu alfan sai ita nunin na aka mai da ita alifi kullu kafarin anidin dukkan mai butulci mai tsaurin kai mu'anidin mai taurin kai lil haqqi akan barin gaskiya manna'il lil khair خير معتد مريب manna'in wanda yake mai hanawa lil khair ga aikin alheri kan zakati Allah ya bashi abin zakka ya ki sai a ce ku jefa shi wuta mu'tadin wanda yake mai ƙetare iyaka zalimin wanda yake azzalimi muribin mai kokonto shakin wanda ke kokonto fi dinihi ga sha'anin addinin shi الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد
allazi shine wannan ja'ala ilahan ahara ma'allahi wanda ya hada Allah da wani Allah shi ma kuma ka shuta mubtada'un wannan mubtada ne lumina an tara ma'anar sharɗi ma'anan nan na sharadi habaruhu labarin shi fa alqiyahu shi ma wannan ne hada Allah da wani ku jefa shi fil azabi shadidi a cikin azaba wadda take mai tsanani tafsiruhu fassara shi mutum ma takaddama shine misalin inda a karatun ya gabata qala qarinu قال قرينه ربنا ما أتقيته ولكن كان في دلال بعيد ƙala ƙarinuhu sai abokin kusancin shi wanda suke tare sai ya faɗa a shaidani shine shaidan da ya ziga shi ya ƙiben Allah sai ka ji shaidan ya ce rabbana ya ubangijinmu ma da gaitu wai ba ni na halakar da shi ba a ralalatuhu ba ni na sa shi bata ba walakin sane dai yadda lamari yake kana fi ralalin ba'idin ai yana cikin bata wadda take manisanciya ne fa da autuhu daman ya kyamace ka Allah ni ko sai ni kira shi inji shedan fastajaba li sai ya karba kira na ya kifir da zakkar wa qala sai ce shi inji shedan din huwa da gani a ni shi ya kai shedan kai ka halakar da ni bi du'a ihili saboda ya kira ni yace in zo mu tafi tare in ban Allah qala قال لا تقتسموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد Ƙala ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ma shi wannan da ya bi shaiɗan da shi shaiɗanin. Allah ya ce la ta hata su mu ladayya kada ku yi mini jayayya a nan. ai ma ya nafa'ul hisamu wana jayayya ku anan ba ta wani amfani wa kada qaddamtu ilaykum bidiya bil wa'idi ai tun ku a duniya na gaya muku wanda duk yake umarni na zan yi masa azaba bil azabi na yi muku alƙawari na azaba fil akhirati an zo ranar karshe law lam tu'minu matukar ba ku ba da gaskiya ba wala budda minu to ba makawa yanzu sai kun shiga azaban nan ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي Allah ya ce ni fa ba a canza magana a gabana yugayyur alqawla ba a canza magana fi zalika a cikin wannan wa ma ana bi zallamin ni ban zama ma'abucin zalunci balil abi daga bayina fa azbahum balle in yi ma bayi azaba da gairar jirmin ba tare da sun yi mini wani laifi ba wa zallami abinda ake ce ma da yace bi zallamin lil abidi bi ma'ana zi zulmin Allah ba mu abucin zalunci bane li qawlihi inda Allah yake cewa la zulma li yawma yau hukuncin da za a yi a gabana ba maganar zalunci duk abin da kai shi za ka gani wa يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد na'am
يوم يقول الجهل
yauma ita yauma din nan nasibuhu mai nasabta shi da kace zallani yauma na qulu ranar da za mu fadi ya zo bin nuni wal ya ko na qulu ko ya qulu li jahannama ranar da Allah za ya ce mu wutar jahannama halimta la'ati shin kin cika istifhamu ta haƙiƙin wannan tambaya ne na tabbatarwa liwa'adihi ga alƙawalin Allah da yayi bi mil'aha na cewa lalle sai ya cika wutar jahannama da makiya Allah wata qulu ita kuma jahannama za ta faɗa bi suratul istifham za ta zo da sura ne ta tambaya ka su'ali za ta yi ne kamar ta tambayi Allah ta ce mashi halimin mazidin Allah akwai ƙari ban da cika ba ai fiya akwai ƙarin da za a ƙaro ciki na la'asau ta ce ban fataka ba gairu mamtala atu bihi ban da wani abin da na cika da shi ai kadim tala'atu daga baya sai ta ce na cika na cika na cika وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد wa uzlifatul jannatu ana kusanto da gidan aljanna ai qurbat ana kusanto da ita aljanna lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah makanan ga bagire gaira ba idin wanda ba shi da nisa min hum gare su baya rauna hatace su yan aljanna sai su ga aljanna wa yuqalu lahum ana ce mu yan aljanna hazal mar'i ماتوا أدون لكل أواب حفيظ hazal mar'i wannan abin da kun ka gani matu aduna shine abin da ne mako alƙawari ya zo bi ta'i wal ya'i ko ma yu aduna ko matu aduna abinda ne muku alƙawalin shiga shifin duniya a zaman ku na duniya wayo budalu an musanya min da muttaqina daga muttaqina da yace qawluhu li kulli awabin ga dukkan mai komawa ga Allah raja'in mai komawa ila da'atin lahi zuwa bin dokokin Allah hafizin wanda yake mai kiyayewa hafizin mai tsarewa li hududihi ga dokokin Allah من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب man hashiyar rahmana wanda duk ya ji tsoron ubangiji bilgaibi da ɓoye a ya hafa ya ji tsoron Allah walam ya rahu gashi kuma ba ya ga Allah bane amma ya ji tsoro ne waja'a ya zo gaban Allah da kalbin da zuciya munibin mai komawa ga Allah ay muqbilin wadda take mai fuskanta ala da'ati zuwa biyan Allah wa yuqalu ana faɗa lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah aylan kuma udhuluha ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود
udkhuluha haka za a ce ma masu tsoron Allah ku shiga aljanna bi salamin kuna masu samun kubuta ay salimina kuna masu kubuta min kullu mahufin daga barin dukkan wani abin tsoro ayu ma'asalami ko ku a'a ku shiga aljanna ne tare da yima juna sallama ai sallimu ku yi sallama in za ku shiga aljanna wada hulu da kun yi sallama sai ku shige zalikal yau wannan yiri allazi hasala fihi duhul wanda ranar ne aka tabbatar da shiga cikin aljanna din yawmul hulud wannan ita ce rana ta dawama ayat dawami ita ce ranar dawama fil jannati a cikin gidan aljanna dan in an shiga ba magana fitowa لهم ما يشاءون فيها ولدينا ولدينا مزيد na'am lahum yana ga su ‘yan aljanna ma ya sha'una duk abin da suke so fiha za su same shi gidan aljanna wala da yana mazidun kuma aka ce za mu samu ƙari ma ‘yan mun shige ziyadatun ƙari alama amilu bisa ga abin da sun ka aikata sai Allah ya masu ƙari wa ɗalabu kuma duk abin da suka nema sai Allah ya ba su abin da suke nema ɗin wasu malamai suka ce da aka ce wala da yana mazidun a a bayan jin daɗin aljanna ɗin za su ga Allah ido da ido
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنكبوا في البلاد هل من محيص wa kama halakna qablahum min qarnin ai da yawa mun halakar da wasu karnoni gabanin zuwan waɗannan na zamanin annabi aya halakana mun halakar qabla kuffar quraishin kafin kafiran nan na quraishawa ƙurunan mun halakar da wasu karnoni kasiratan masu yawa min al-kuffari daga cikin waɗanda suka butulce mu Allah hum ashaddu minhum badashan sun fi wayannan na zamanin manzon Allah tsananin ƙarfi watan shine tsananin ƙarfi falaqabu sai suka watsi ay fattashu suka watsu fil bilada a cikin garuruwa hal min mahisin shin yanzu akwai wani wurin bauɗewa lahum gare su awali gairihim ko kowanin su min al-maut na mutuwa walam yajidu ba su samun wurin da za su bauɗe ma mutuwa إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد inna fi zalika lamazkura sanade a cikin wannan abin da aka ambata la zikira akwai tunatarwa la izatan wallahi akwai wa'azi liman kana lahu qalbun amma ga wanda adda hankali aqalun yana da hankali cikakke aw alqasam'a ko ko aka jefa mashi ji istama alwa'aza yaji wa'azin da an kai wa huwa shahidun yana halarce halirun yana mai halartowa bil qalbi da zuciya ake fahimtar wa'azi ba da zaunawa a ji da jiki ba wala kada wala kada kalakana samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma masanna min lughub wala kada khalaqana samawati wal arla Allah ya ce mun halarci sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shidda awwaluha ranar farko da Allah ya fara halitta komai al'adu ita ce ranar lahadi wa ahiruha ƙarshen ranar da Allah ya gama halitta aljuma'a shine ranar juma'a wa ma masana min lugubin babu wata wahalar da ta shafe mu lokacin da muka yi halittar nan daga lahadi zuwa ranar juma'a ta abin babu wata wahala a cikin wannan nazala Allah ya saukar da wannan ayar raddan don mai da magana alal yahudi da yahudawa fi ƙaulihin a inda su yahudawa ke cewa wai inna allaha istaraha yawmas sauti Allah ya yi hutu ranar asaba wanta fa'ut ta'abi kuma an kore wahala anhu daga barin shi litanazzuhihi ta'ala saboda tsalakakar shi maɗaukakin sarki an sifatul mahalukina daga siffa ta abin halitta wala adamil mamasati da kuma rashin shafe feniya bainahu tsakanin shi wa baina gairihi da wani nai wai ma'ana ba wanda ya taimaki Allah wajen wannan aiki abinda lamarin Allah yake innama amruhu idza arada shay'an shi lamarin Allah wanda yake in ya so yan abu an ya kula lahu kun sai ya ce mu abin kasance fa ya kuna sai abin ya kasance wasu malamai suka ce kun din ma bata lokaci ce fasbir فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ah, fasbir ya rasulullahi annabi kai hakuri ya dabon wannan magana ce na nabi sallallahu alaihi wasallama Allah ne ke gaya wa manzon Allah haka yace annabi kai kai ta hakuri alama ya kuluna ga abin da yahudawa suke faɗi game da kai na sharri ayal yahudu shine maganganun nan na yahudawa wa gairuhum da wasu yahudawa mana tashbihi na kamanta ni da wani wata kazibi da kai kuma ƙaryata ka da suke je kai ta hankuri banni da su wasabbihi ya rasulullahi kai dai kai ta tasbihi da hamda rabbika kana gode ma ubangijinka salli annabi kai sallah hamidan kana mai gode ma Allah qabla dulu'i shamsi gabanin hudowar rana ai salatu subhi shine ka kula da sallar asuba wa qabla al-ghurubi da kuma gabanin faduwar rana ai salatu zuhur wal asari ita ce sallar azhar da sallar la'asar ka kiyaye su wa min al-layl wa min al-layli fasabbihu wa idbara sujud wa min al-layli fasabbihu kai tasbihi ga Allah cikin dare ai sallil isha'aini ka kula da sallan magariba da isha'i wa dubara sujudi haka nan bayan kayi sujaddan nan ya zo bi fata ila hamzati da yamma ala hamzan nan fata a ce adubara jam'u duburin jam'i ne na baya wanda kasara ko a ce idbara sujudi masdarun wannan masdani ne na adabara ai sallin nawafila bayan ka kula da farillai ya rasulullahi ka kula da nafilfili ala masnunata wadda take a sunnan tawa a qibla fara'ili karshen sallar farillai wakila aka ce al muradu abin nufi dai anan haqiqatu tasbih haqiqa dai ka kula da tasbihi ga Allah fi hadhihi al awqati a cikin waɗannan lokuta na sallah mulabisan kana mai cuɗanya lil hamdu da godiyar Allah wastami'i yawma yunadil munadi min makka مكان قريب واستمعي kaji ya muhadabu ya kai abokin magana makuli kaji abin da nake faɗa yau mai yunadil munadi ranar da mai kira yake kira huwa israfilu shine mala'ika israfilu yana kira min makanin daga wuri karibin wanda yake kusa minas sama'i daga sararin sama wa huwa saharatu shine fan dutse baitul miqdasi can baitul miqdasi ai a qarabu mawli'in shine wurin da yake zama kusa min al daga kasa ila sama'i zuwa sararin sama ya qulu shi israfil zaka je yana kira yana cewa ayyatu hal izamul baliya ina kasusuwa rudugaggi wala awsalul mutaqaddi'a ina gaɓoɓin da aka yayyanke su walluhumul mutamazziqa ina ma naman da aka rarrabe shi washu'urul mutafarriqa ina gashin da ke rabuwa da jiki nai annallaha ya murkunna yace yau Allah ya yi muku umarni an tajtani ina ku haɗu li fasalil qala'i don rarrabewa hukunci wanda ya mutu tun farkon duniya har zuwa yau to ku tashi yau za a yi magana يوم يسمعون يوم يسمعون سيئة بالحق ذلك يوم الخروج yauma wannan yauma badalon musanya ce min yauma daga yauma da ta zo kabla hu gabanin zuwan wannan ai yauma ya suma una sai hata ranar da halitta za su ji kira na tsawa bil haqqi da gaskiya ayal halqu shine halitta kulluhum dukkan su bil ba'si nan za su ji kira na tashin alkiyama wa hiya nafhatu saniyatu shine busa kaho na biyu min israfil daga mala'ika israfil wa ya tamilu wannan yana dauka an ta kuna ta zamo kabla ne da'ihi gabanin kiran shi au ba'dahu ko ko bayan kiran shi zalika wancanan ka ai yawman nida'i ranan nan na kira was sama'i da kuma ranan nan da kun kaji yawmal khuruji ita ce ranar da za ku fito min al-qubur kowa zai fito daga kabarin shi wa nasibu yawma yunadi mai nasabtan nan na yawma yunadi da kace muqaddaran abin kaddarawa ne ai ya alamuna aqibata takazibihim su masu karyata manzon Allah da alqur'ani a ran nan za su ga ƙarshen makoma ƙaryar da suke yi inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir
inna cewa mu in ji Allah na hannu mu ne nuhuyi muke rayawa wani mitu kuma mu muke kashewa malamai suka ce in ka ji an ce na hannu to matuƙa girmamawa ne kamar kai ne da ubanka ka ce duk abin da kuka ce ka ga shi kaɗai kuke magana amma ka ce duk abin da kuka ce to ka ba shi matuƙa girman shi kenan wani metu kuma Allah ya ce mu ke karɓar rai wa ilayna al-masiru makoma kuma gare mu ta tabbata duk ku yi ku zama za mu haɗe in ji Allah يوم تشقق الأرض عنهم سراء ذلك شر علينا يسير na'am yauma wannan yini badalun musanya ne min yoma daga yoma da ta zo kabalahu gabanin shi wa ma bainahuma abin da ke tsakanin su ya itiralon jumla ce mu'tarila yauma tashaqqaqu sama'u tashaqqaqu al-ardu ranar da ƙasa take tsagewa anhum daga barin su sira'a da kaugawa ya zo bi fatahi shine wata shidiriha bi idgamu ta isfani ya tafi al-asli fiha a cikin karatun ai ranar da kasar za ta tsage daga barin mutane jam'u sari'in da yace sira'an jam'i ne na mai gaggawa halin wannan hali ne na min daga min muqaddaran abin kaddarawa ai fa ya harjuna sai kaga mutane sun fito daga cikin kabari musri'ina suna masu gaugawa fitowa kamar kyautawa kowa ya bayyana a bayan ƙasa zalika wancanan ka wannan yini hasharun alaina yasir ai tara mutanen abu ne mai sauki gare mu fihi a cikin wannan ranar fasalon rannan za a rarrabe bainal mawsufi was sifati tsakanin abin siffantawa da ita siffa bi muta'alliqiha da abin da ke rataya gare ta lil ihtisasi don ke banta wa huwa la yaluru ai wannan baya cutarwa wa zalika wancanan ka isharatun nuni ne ake yi ila ma'anar hashari ga ma'anan nan na taron alkiyama almuhabbar bihi anhu wanda ake ba da labari akan shi wa huwa al-ihya'u shine a raya mutane ba'dal fana'i bayan da can sun mutu yanzu ga su sun tashi rayayyu wal jam'u kuma a tara su guda wuri guda lil arli don haduwa wannan farfajiya gaban zatin Allah wal hisabi kuma a binciki kowa aikin da ya a duniya wannan rana nahanu نحن a'lamu أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد nahanu a'lamu Allah ya ce ba su mu muka fi sani bima ya kuluna ga abin da duk kafiran makka ke gaya maka ya rasulullahi ai ku faru ƙwaraishin su ne kafiran ƙwaraishawa wa ma an ta alayhim bi jabbarin baka zama mai tilastawa ba gare su ta jaborahum balle ka tilasce su al imani ga can cewa wai dole sai sun zo sun bayar da gaskiya wa haza wannan zance ya zo ne qabla al-amri bil jihadi kafin a umarci manzon Allah da ya fita ya yaƙe su fazakir ya rasulullahi kai dai ka yi gargaɗi bil qur'ani ka yi musu gargaɗi da Allah ya ce a cikin alqur'ani ka yi gargaɗi ga wa man yahafu wa idi wanda duk ke jin tsoron azaba ta to ka gaya mashi Allah ya faɗa tuhumul mu'minuna su ne mu'minai su ke wa'azantuwa
سورة الزاريات مكية وهي ستون آيات بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالهاملات وكرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الهبك إنكم لفي قول مختلف يوفق عنه من فق قتل القراسون
suratul zariyati makiyatin 60 aya aka ce ayoyinta guda 60 ne bismillahir rahmanir rahim wazariyati Allah ya ce ina rantsuwa da iska mai shekewa ayar yahi shine iska ta zuru turaba da take sheke turbaya wa gairu da wani turbaya zarwan shekewa masdarun wannan masdari ne wayu qalu ana cewa tazrihi zaryan ta sheke shi shekewa ai ta hubbubi tana motsawa da shi wannan turbayan falhamilati ina rantsuwa da giragizai as-suhubi shine giragizai ta hamilul ma'a da take daukar ruwa wa qaran da nauyi sikilan da nauyi maf'ulul hamilati wal jariyati ina rantsuwa da jirage inji Allah as-sufuni shine jirage na ruwa tajari da take gudana ala waje hilma'i a fuska ta ruwa yusran suna tafiya da sauki bisu hulatin da sauki masdarun wannan masdari ne fi maula ila hal abajire na hali ai mai suratan tana ake sauƙaƙewa ita jirgin wala muqassimati ina rantsuwa da mala'iku masu raba arziki amran da umarnina ayil mala'ikatu sune mala'iku ta qasimul arzaqa da take rarraba arzikin bayi wala amdari da kuma mala'ikun da ke raba ruwa wa gaira hada wani wannan bainal ibadi tsakanin bayi wal biladi da garuruwa innama tu aduna abinda aka yi muku alƙawali nai amma matin nan masdariyatun masdariya ne ai inna wa'adahum alƙawalin nan da an kai musu bilba'sa da tashin alƙiyama wa gairihi da wani tashin alƙiyama la sadiqun wallahi gaskiya ne la wa'adun sadiqun wallahi alƙawali ne na gaskiya wa inna dina da dai shi ko sakamako aljaza a sakamako ba adal hisabi bayan an gama hisabi la waqi'un wallahi zai faru la mahalata babu makawa was sama'i ina rantsuwa da sararin sama za ta lohubuki ma'abuciya hanyoyi jam'u a hadikatin jam'i ne na hanyoyi ka dariƙatin kamar ka ce hanya wa ɗoriƙin ko hanyoyi da yawa ai sahibatu ɗoriƙi yana rantsuwa da sama da take ma'abuciya hanyoyi fili hilkatu wajen halitta ka ɗoriƙi kamar yadda kake ganin hanyoyi fin ramla a cikin rairai innakum cewa ku ya ahli makkata ya ku mutanen makka fi sha'anin nabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sha'anin ma'aiki mai tsira da aminci wal qur'ani da kuma sha'anin alqur'ani lafi qawlin wallahi kuna cikin wasu maganganu muhtalafin waɗanda suke maganganun naku suna sabawa shike bayyanar da ƙawarɗin ƙaryar ku kila an ce sha'irun wai alƙur'an manzon Allah mawaƙi ne sahirun an ce boka mai sihiri ne kahinun sun ce boka ne magana uku cikin ɗaya shi'irun suka ce shi ma alƙur'anin waƙa ne sihirun sihiri ne ki hana bokanci ne sun ki tsayawa wuri ɗaya yi ufaku
manufik kujalin karasu الذين هم في غمرات ساوون يسألون أيام يوم الدين يغفك أنا جوير وأي يصرف عنه أنا جوير ودقبرش أي عن النبي صلى الله عليه وسلم دقبرن بما يكيم سيرا دأمنشي والقرآن القرآن أي عن الإيمان daga barin bayar da gaskiya bihi da alkur'anin da manzon Allah man ofika wanda aka juyar da shi sorrefa aka juyar da shi anil hidayati daga barin shari'a fi ilmin Allah ta'ala a cikin sanin Allah madaukakin sarki tun azal kenan cewa baya da rabo na shiga aljanna wata harasuna Allah ya tsine ma makaryata wa innal kazzabuna Allah ya tsine ma makaryata ay ashabil qawl la muqtalihi sune waɗanda za su rika magana kana jin ta magana daban-daban ba gaskiya ciki allazina sune waɗannan sahuna da suke cikin rafkanwa fi gamaratin a cikin maye na mutuwa jahalin suna cikin jahilci ya gama ruhum da jahilcin yake lallabe su ai an al'amar al'ahirati daga barin al'amarin lahira yas'aluna ana tambaya su ko yas'aluna nabiya suna tambaya annabi istifhamu istihza'in tambaya ce ta izgili suke ma manzon Allah suna ce mashi wai ayyana yawmuddini wai wace rana ce ranar lahira ai mata maji'uhu yaushe ne za a yi tashin alkiyama wa jawabuhu jawabin shi da manzon Allah ya ba su ya ji'u ku yi hankuri ranar tana nan zuwa yawmahum yawmahum ala nari yuhtanu ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون يومهم wannan yini nasu yuftanuna za a jarabce su alan nari bisa ga wuta ayyu azabuna za a yi musu azaba fiha a cikin gidan wuta wa yuqalu lahum ana faɗi gare su hina ta'azibi lokacin da za a azabtar da su a ce zuku kuɗanɗani fitinatakum irin jarabawa ku ai ta'azibukum shine azabaku haza ta'azibu ita wannan azaba allazi kuntum tasta'jiluna bihi ita ce wannan da kuke cewa a gaggauta a yi maku ita fi duniya tun kuna duniya istihza'an saboda isgilanci innal innal muttaqina muttaqina fi jannatin wa uyun innal muttaqina ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين innal muttaqina sanade waɗanda suka ji tsoron Allah a duniya fi jannatin suna cikin gonaki ay basati na gonaki wa uyunin da hanyoyin ruwa tajari da suke gudana fiha a cikin aljanna ahizina suna masu riko halin wannan hali ne da kace ahizina min al-lamiri da zai zo daga lamiri fi habar inna a labarin inna na inna inna ma atahum abinda an ka ba su aya adahum rabbuhum abinda ubangijin su yake ba su min sawabi na sakamakon lada innahum cewa su kanu sun kasance qabla zalika gabanin haka ai duhulihimul jannata kafin su shiga gidan aljanna din muhsini na fi duniya sun gyara aikin su tsakani da Allah tun daga nan zaman su duniya kanu كانوا qalilan قليلا من الليل ما يهجعون kanu sun kasance kalilan kaɗan ne ma ya haja una abinda suke kwantawa su kwana fil laila a cikin dare ayyana muna dan baccin su kaɗan ne wa ma Wajen- ma nan za'idatun za'ida ne wa ya haja una shi ko ya haja una habaru kana shine labarin kana wa kalilan kalilan da kace shi ko zarafin zarafi ne ayyana muna su mumin ne suna yin bacci fi zamanin yasirin a lokaci kankani minan laili na cikin dare wa yusalluna suna tashi sai ta nafilfili a kasar ga mafi yawan dare wa bil وبالأسحار ashari هم hum يفتقتون yastaghfiruna su mumin ne suna neman gafara Allah fil asahari lokacin sahur dan lokaci ne na ansa addu'a ya kuluna su mumin ne za ka ji suna Allahumma aghfir lana Allahumma rahamna fi amwalihim وفي أموالهم حق للسائل والمحروم wa fi amwalihim hakanan cikin dukiyan mu'minai dai haƙƙun suna bayar da haƙƙi lisa'ili ga wanda yake mai bara ya ce don Allah taimakanni to suna bashi wal maharumi hakanan wanda ya kame mutuncin shi ba ya bara shi ma suna yan mai allazi la yasalu shine wanda ba ya bara li ta'affufuhi saboda ya kame mutuncin shi sai su auna su bashi don Allah wa fil arali وفي الأرض آيات للموقنين wafil arali haka nan a bayan ƙasa ayatun akwai fa ayoyi min aljibali in ka ga dutse dai ka san aya ce ta Allah wal bihari kogi aya ce ta Allah wal ashjari itace aya ce ta Allah wasu mari ƴaƴan itacen ma aya ne wannan ba shi tsururuwa ayoyi ne na Allah wa gaire ha da wani waɗannan duka ayatun ayoyi ne dalalatun dalilai ne da ke nuna maka ala qudratin lahi bisa ga iko na Allah cewa shi ke da ikon yayi komai Wa anhu.
subhanahu mun yabi tsarkin shi wa ta'ala ya daukaka wa wadaniyatihi da kuma kadaituwar zatin shi lil muqini ga waɗanda suka kasan suka sakankance ga ayoyin Allah وفي أنفسكم anfusikum أفلا تبصرون wa fi anfusikum ayatun ai kuma akwai ayoyi a kawunan ku ailan kuma min mabada'i halakikum tun daga farkon halittar ku akwai aya ila muntaha har zuwa ƙarshen halittar ku wa ma ma da kace ya zo fitar kibi a cikin ɗora wannan na halitta kuma halittar ku min al'ajaibi akwai abubuwa na mamaki afala tumsiruna zalika shin yanzu ba za ku lura da wannan ba fatastadilluna bihi ku kafa dalili da shi ala sani'ihi bisa ga wanda ya aikata haka shine Allah wa qudratihi da kuma iko ne wa وفي fis sama'i السماء rizqukum.
رزقكم وما توعدون rizqakum arzikinku yana zo muku ne fis sama'i daga sararin sama ayla madar shine ruwa in Allah ya rike ruwa to ba sauran arziki al musabbabu anhu nabatu shi ruwan nan shine dalilin fitar da tsiri allazi huwa rizqukum shi ko tsirin nan shine arzikinku in ba abinci ba rayuwa wa ma tu'aduna da kuma abinda aka yi muku alƙawali min al-ma'abi na makoma wasawabi da ba da sakamakon lada ga waɗanda suka yi imani wal iqabi da yan azaba ga duk wanda ya butulce ma Allah ai makatubun zalika an rubuta wannan duka fis samaya cikin saman sararin sama fawarat فورت fis samai السماء والأرض إنه لاق مثل ما أنكم تنطقون fawa rabbis sama'i yace na rantse da ubangijin sama wal ardi da kasa innahu cewa shi yadda lamari yake ai matu aduna abinda duk Allah yayye muku alkawali la haqqan wallahi gaskiya ne mislu ma annakum tandukuna misalin abinda ku kuke furici da shi ya zo bi rafi mislu da rafantan nan na mislu sifatun wannan sifa ne wa ma ita kuma mazidatun ƙari ne wa bi fatahil lam da yi malami fataha murakkabatun wadda take abin dorawa ma'ama tare da maɗin nan alma'ana ma'ana shi dai misalin da dakikum misalin furicin da kuke yi fi haƙiyatihi a cikin haƙiya ta ubangiji ai ma'alumiyatihi shine sani irin na ubangiji inda kuma gare ku laluratan wannan lalura ne su dura hu anukum zai kewa abin gare ku hal هل ataka أتيك حديث الضيف إبراهيم المكرمين ya rasulullahi hal ataka shin hadisu laifi ibrahima labarin bakin annabi ibrahima ya zo maka da ya ce hal ataka hidabun wannan magana ce Allah ke yi lin nabi sallallahu alaihi wasallama da ma'aiki mai tsira da aminci labarin ya zo maka na bakin nan almukwarami na ababen girmamawa wahum mala'ikatun su bakin annabi ibrahima mala'iku ne Allah ya aiko suna ashara su goma sha biyu au asharatun ko su ko su goma au salasatun ko ko su uku ne minhum jibrilu to in sha biyun ne in goma ne in uku ne jibrilu da yana cikin su yanzu da إذ ne za دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون na'am iz din nan zarafin zarafi ne li hadisu laifi da kace hadisu laifi ibrahima iz dahalu alaihi lokacin da baƙin suka shiga wajen annabi ibrahima faqalu sai suka ce salaman aminci ya tabbata ai hazal lafaza sun faɗi wannan lafazi na sallama qala salamun sai ce kuma salamun ai hazal lafzu wadda kun kai na yi maku amma ƙaumin munkaruna ku fa mutane ne wanda ban san ku ba ai la na arifuhum ba mu san su ba lokacin dan sun zo da sufa ta mutane qala zalika fi nafsihi shi annabi ibrahim waya a zuci ne yake cewa waɗannan mutanen ban fa san su ba wa habarun mubtada'i labari ne na fara magana muqaddaran abin kaddarawa ai ha wala'i waɗannan ni ban san da su ba faraga فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين duk da bai san baƙin ba faraga haka ce sai annabi ibrahim ya karkata mala ya juya ya koma ila ahlihi ga iyali ne sirran da ɓoye faja'a sai ya zo ma baƙin nan bi ijilin saminin da wani ɗan maraƙi mai mai wata nama mai mai fi suratu hudin a cikin suratu hud kuma aka ce ya zo da ijilin hanizin ya zo da ɗan maraƙi soyayye haya mashawiyyan wanda yake abin soyawa bakar rabahu فقربه ilayhim إليهم قال ألا تأكلون fakar rabahu ilayhim sai annabi ibrahima ya kusanta wannan nama ga bakin nan kala sai ya ce musu alata kuluna shin ba za ku zo ku ci naman gaba harala alaihi mula akala ya bijiro musu wai yana nuni da bismillah ku zo ga nama ku ci falam ya jibu sai suka yi shiru ba su amsa mashi mutum da mala'iku ne fa'awu jasa minhum hifatan Mm.
فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم fa'awujasa minhum hifatan Mm.
sai ya ɓoye jin tsoro a ran shi ai almarafi nafsihi ya ɓoye jin tsoron shi a ran shi ƙalu sai suka gano annabi ibrahim suka ce mashi la ta hab kada ka ji tsoro don ka kawo mana nama da ci ba mu ci ba kada ka damu inna rusulu rabbika mu manzanni ne daga wajen ubangijinka wa basharu take sai suka yi tsoho ibrahima bushara bi gulamin alimin suka ce kai tsoho Allah zai baka da mai ilimi zu ilimin kasirin Allah zai baka da mai ilimi mai yawa huwa ishaqu shine ishaqa kama zikira fi hudin kamar yadda kissa ta zo a cikin suratu hudin fa aqabalat imra'atuhu فعقبلت امرأته في سر- في سارة فسكت وجهها وقالت عجوز حكيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم فأقبلت امرأته سارة ما النبي إبراهيم سارة سيتفسكنتو عند يكي في سارة تنا كوة sai hatan tattai tsawa halin wannan hali ne ai ja at sa'i hatan ta zo tana ta kururuwa ta ji an ce wai tsoho zai haihu fasakat wajaha sai tammari kwancinta wa qalat sai ita saratu ta ce ni fa ajuzun aqimun ni ma tsohuwa ce wadda ba na haihuwa lammi lamtale da kaddu ai bata taba haihuwa ba lokacin ita saratu din kuma a wannan lokaci wa umraha tasu wata su'una sanatan tana da shekara ɗari ba ɗaya a duniya amma bata taba haihuwa ba kuma yanzu an zo an ce mijinta zai haihu da ita wa umru ibrahima lokacin shi kuma annabi ibrahima shekarun shi sun kai mi'ata sanatin yana da shekara ɗari a duniya aw umruhu mi'atu wa ishiruna sanatan aka ce ko ko a'a ba shekarar shi ɗari ba zance mafi inganci lokacin yana ɗan shekara ɗari da ashirin wa umruha ita kuma lokacin saratu tis'una sanatan tana ɗan shekara tis'in ƙalu sai su waɗannan baƙi mala'iku suka ce kazaliki kada ki damu da tsufan nan da tsoho da tsohuwa za fa ku haihu ayi misal kauli na bil bisharat yadda kuka ji mun yi muku bishara to lalle za ku haifi da qala rabbuki sai suka ce ubangijinki ya ce innahu huwal hakim Allah shi gwani ne fi sun'ihi a cikin aiki ne dan kun haihu ba ibn mamaki bane alimun kuma Allah masani ne bai halƙihi da halitta shi wannan tsufa ba za ta hana ku haihuwa ba alhamdulillah